صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا خدمة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرته التي لنا بزوجه ولما الشيخ رضي الله عنه yana kawo dalilai na tabbatar faida daga ƙwa'ani da sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga dalilai ya kawo malasa min ayatin aunin salatu bai kai da mina'ul musliha don ta'alamin Allah ala kulli shay'in qadir ya kawo fasau ayatin la bi qawmin yuhibbuhu wa yuhibbunahu zuwa karshe sannan ya kawo Allah ya ce faɗaɗaukar na biya ƙaunar da su biya bi kafiri sannan ya ce Allah ya ce wa akari da minhum labari abu biyu sannan ya ce ya zaje a nasu da fata sannan ya kawo ayar waɗanda kuma za ta alamu ya ce waɗannan ayoyi duka ishara ne wanda Allah haskaka basira ta yi wadda ka karfafa cewa magana faida to ta zo a cikin ƙur'ani ya ce kuma وإليك استخراجه وسلم تسلم karbi fitar da wannan ma'ana a cikin ayoyin ƙur'ani da sunnan masu Allah su sallama sannan kuma ka sallama haƙƙinka in ba ka ikon yi bakar ka musa duk wanda ya ja da su ya faɗi ya karya da haka ka sallama in ba ka gane ba ko ba ka yi imani ba to bi kawaya ne ka yarda cewa ba karya ake ba kuma ba ta bane taslamta ko ta wa amma sunna amma dalilan faida a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakar kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sayati zamani wani zamani na zuwa can karshen zamani lil amil fihi ajru 50 wanda ya aiki na kwarai zai samu lada 50 wato zai samu lada mutum 50 kanu sabe suka ce min na aurinmu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam hamsin irin mu cikin mu ko ko hamsin cikin irin su kala ya ce bal min a'a zai samu latar aikin mutum hamsin a cikin ku sahabbai to kaga menene wannan karshen zamani ka zo ka yi aikin lada an karba an ba ka lada aikin mutum hamsin cikin sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ne faida kwararowa alkhairi daga fadala ta Allah ba daga aikin ka ba tunda ya an bi ta aiki ba za ka cimma aikin sahabi maza Allah ya ce sallama loma guda da sahabi zai bayar fuladatta ga Allah ta yi wani ya ba da dutsen uhudu na abinci amma ga shi yanzu saboda albarkar zuwa faida idan ka yi aiki guda na lada za a baka ladar sahabi hamsin na wakala kuma zan lashe la ta zaga ta'ifatun alhadis almutakaddim jama'a ba ta gushewa tana rike da gaskiya wanda ya saba masu ba zai dame su ba ba zai hana su ci gaba da addini ba har annabi isa ya same su a wani hadisi ya ce wanda ya riƙi gaskiya a wannan lokaci haka ya kama wanda ya garwashin wuta ta ga yan faila ake nufi mutum ya kama zagin su ya kafirta su ba gaira ba dalili abinda suke na ibada suna da hujja ba su ce ka zo ka yi ba to in ba ka yi na ruwanka da su alhadisa almutaqaddima wa qala kuma za Allah ya faɗa wani hadisi da sallama ya ce ummati kalmatal al'umma ta kamar ruwan damana suke kaga farkon damana ana son ruwa ƙarshen damana ana son ruwa idan farkon damana ba a ruwa ba yadda ya kamata abin umarnin gona ba zai kai ba in an yi ruwa aka shuka ƙarshen damana ba a samu ruwa ba alkhairi ba zai kai ba da ake bukata ba ka samu ruwa farko da ƙarshe damuna ta yi kyau to haka bakar ta kaddamar kalamu alayhi mustafa magana ta gabata akan wannan hadisai cikakkiyar magana kuma wakala kuma za Allah ya ce da hadisi sallama khairu ummati awwaluha wa akhiruha alkhairin al'umma ta yana ga horfanta da ƙarshenta kaga horkanta zamanin sahabbai ta biyu ta biyu ta biyu ƙarshenta ko zamanin yan faida wa fil wasatil kadar tsakiya shi adda gurbata to cikin fadala ta Allah da ya kawo alkhairi farko alkhairi ƙarshe in ya kama farko ya kama ƙarshe sai a naɗe sai tsakiya ta shige ciki ta haɗu da alkhairin farko da ƙarshe wakala kuma za Allah ya ce sallallahu alaihi wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da rayuwa ta take ga ikon shi da yudrikan na Isa ibn Maryam fi ummati khalafan min hawari wallahi annabi Isa dan Maryam zai riski khalifofin sahabbai shi hawariyawa a cikin al'ummata annabi Isa zai sauko ƙarshen zamani kuma in ya zo zai iske an faida wanda yake su ne kamar hawariya da ya aiki da su za a taimake shi a kai da safa Allah wa gairu zalika da dai wurin wannan minal ahadith allati law jalabnaha wa ma yata'allaqu bi min kalam la hatta ila mujallad da wannan wannan hadisai wanda yake da za mu jawo dukkan hadisai da suke magana kan alkhairin karshen zamani na yan faida da abin da ya rataye da su wannan hadisai na maganganun da malamai suka yi da mun bukaci mai katon mujalladi na wannan bayani to wayan lamta da duk ya akhi haqaiqal ayatil mustajalabati wal ahadith ya kai dan uwana in baka riski haƙiƙa ayoyin da aka jawo ba da hadisan da muka jawo in baka fahimta ba wala suddannaka zalika an talaqiha bil kamu rashin fahimtarka kada ya tare ka ga karbatta da niyya gaskatawa da karba haƙƙinka in baka ikon yi fa har ka musu duk wanda ya ja da su ya faɗi ya karaya kar ka yi musu ka tsaya nan ka bi ka waya shi ke da ba ce sai ka yi ba kawai ke dai baka fahimta ba shi ke nan ka kyale su da kayansu قال شيخنا رضي الله عنه كما في جوار المعاني ولم شيخ تجاني كما يزو a cikin ta jawar ma'ani ya faɗa yace fala yasud yace fa'al yaka ya akhi fi tasdiq wa taslib li hadhihi ta'ifa ya ke dan uwana ina horonka da gaskatawa da mika wuya ga wannan jama'a ta sufaye in suka yi magana wala ta tawaham kada kai zato bima yufassiru bil kitab wa sunnah cikin abin da suke fasar ƙur'ani da sunna da shi na bayani kakkarci an na zalika wannan bayanin su ihalatul lizahiri an zahiri wai kaucewa ne da kauda zahirin aya da hadisi daga ma'anarsu ta zahiri ka ce ai wannan ai da gani kawai an kautar da aya daga abin da allah ya sauka da ta kai shi an kautar da hadisi daga abin da manzo allah kuma karka yadda ka ce hakan sai koyon kace duk abun da baka sani ba ƙarya ne yana yi wa haka nan wanda ya kawo hadisi sai wani malami ya ce wannan ba hadisi ba ne ce oh ba hadisi wanda ya ce ce kai kana nuna cewa duk hadisin manzan Allah sun zama duk ka san shi ce ina ta kai wa haka nan ce to wanda ka sani da wanda ba sani ba yawa ya ce wanda ba sani ba ya to sa ga cikin wanda ba sani ba a shi kenan ba an yi bayani ba gane ba kai duk komi ka sani duniya a'a to sa ga cikin da baka sani ba tun za ka da ilimi amma an kai tsaye ka ce karya ne to ka karya ta abin da baka yi Allah ya ce wala taqafu ma laysa bi ilmi kakka tsayu ga abin da baka da sani da jin ka da ganin ka zuciya ka sai amma kai sani to ka ce karya ce manzo Allah ya tsaye da kai gaba Allah ya ce ni ne hudu ga magana karya ce a za ka ce manzo Allah gaba Allah ولكن سيدي جزائر الآية أو الحديث مفهوم بحسب الناس وتفاوت في الفهم شي ظاهر الآية da zahirin hadisi ya da abin da za a fahimta daidai da mutane ka iya fahimta da kuma tafawuti cikin fahimta wani ya yi wani fahimta saboda wani ya yi wani hankali wani ya yi wani ilimi wani ya yi wani jarma al'amura abin da mafhum ما تجب له الآية أو الحديث ودلت عليه في عرف اللسان yana daga abin da yake abun fahimta wanda wani ya hika abun da aka jawo aro da hadisai don su tabbatar da shi da kuma abun daga al'ada harshen larabci to haka aka yi shi ne al'ada harshe da fahimta shi ta shirya akan ma'anar da aka yi magana a kanta wasamma a fahimun ohar ba na tufamu inda al'ayati a hadis liman fatatawa ne banda wannan abun da yake zahirin aya ko hadis na nunawa da kuma abun da ga al'adar lugar larabci tana nuna ma'anarsu to akwai ko fahimce-fahimce baɗina koyayyi wanda Allah ka fahimtar da su ga wanda ya buɗa ma basira ta ya so da fahimta wannan ya su kalmar da fil hadisin nabawi saboda ya cikin hadisin maza Allah sallama ya ce ina da kulle ayatin zahiran wa batinan wa haddan wa matala'an ila sabata kuna wa ila sabina kowace aya in ji manzon Allah tana da zahiri tana da ba'iri tana da haddi wato iyaka abin da ke nunawa kan shi tana da matsalayi abin da ake tsinkaya ko take tsinkayar da shi haka da ya haye zuwa batini bakwai ko ma saba'in to kai ko guda baka sani sai ka ce duk saba'in ɗin karya ne fa zahiru to zahirin aya da hadisi wal ma'qul shine abin da hankali lafiyayye zai hankalta wal manqul abin da an ka cirato min al-ulumin nafi'a daga ilimomi masu amfani allati takunu bil a'malu salihah waɗanda ayyuka na ƙwarai suke tabbata da su magana abin da ke magana farilla ko abin da ka magana haramu ko makaruni wannan za ka samu an cirato shi kuma da waɗi za ka gane haka ayan nan kawai walbaɗin to abinda ku a baɗinin aya da hadisi wal ma'ariful ilahiyya shine ma'arifofi wato ilimi tatacce wanda Allah ka ilhami da shi ga bawon shi wanda ya bi shi ya samu yarda shi to kuma kai saka hana Allah ya zubo baiwa ce ga bawon shi da ya kaso ba wal matsala to matsala ikon aya kuwa ma'anan yadda bihi az-zahirul batin shi ne ma'anar da zahiri da baɗini zai haɗu in aka baka bayani walhaddu shi ko haddin aya ko hadisi ya kone ɗariƙa ila shuhudin kulliyar zati zai zamo hanya zuwa ga shuhudi na kulliyar zati na ma'anar wani aya ko hadisi fafaham ya ahi shi wace dan kwana ka fahimta da kyau wala ya suddan laka an talaka hadil ma'ani al-gariba عن فهوم العموم من هذه الطائفة الشريفة قول ذي جدل ومعارضة yace zancen bai jidali da gardama kada ya tare ka daga karɓa waɗannan ma'anoni baƙi gare ka wanda suka zo daga fahimta ta amawa wadda yake fahimta mai gamewa daga jama'ar sufanci maɗaukaka to abinda duka son kai ya hana ka karɓar wannan gaskiya gare su cewa da suka yi hada ai wannan bayanin na sufaye ihalatul li kalamin Allah ta'ala kawo da magana Allah ne daga abin da ta kabi wa kalamin rasuli kawo da magana manzon Allah ne su sallama daga abin da manzon Allah kabi fa innahu laysa zalika bi hala magana sufaye ba kautar da aya da hadisi daga abin da ake nuni ba law qalu la ma'ana lil ayati ba wal hadisi illa hadha alladhi qulna inda sun ce ita wannan aya ba ta da wata ma'ana sai abin da musu ba mun kace to sai ka ce sun kawo da ita daga ma'anarta ma'anar da ka fahimta ta yi amma kuma ga wata fahimta da Allah ya bani mutum ne za a zo cikin ku a faɗi magana ko goma amma insha Allah yana yi wa kowa fahimta da ya mata daban-daban kuma kowa fahimta ce gaskiya ne to sai ka ce kai abin da ka gane shi kaɗai a gaskiya ta ganewa ƙarya ce don ba gane haka nan ba ni ina gani to da wani ido ka gani to ni ma na gani da wani ido shi ma ce ya gani da shi in ka ce ƙarya na kai ce kai ma ƙarya ka ke ya ce yadda sun ce hadisi ko aya ba su da ma'ana sai abin da sun ka ce wa mu lam yaqulu zalika su ba ba su ce haka nan ba ba su ce wai iyakan ma'ana aya ko hadisi fahimta su ba bal yuqiruna zawahir ala zawahiriha suna tabbatar da zahirin aya da hadisi akan zahirinta wanda kowa mai hankali da ilimi ami zai iya fahimta muradan biha mawdu'atuha ko mawdu'anta da su su ake nufi an so an ce farilla alallahi farilla alallahi haka kaza ne da kaza ne an ce ma'ana aya kaza ma'ana aya kaza haka din sun yadda wa yafhamuna anillahi ta'ala fi nufusihim ma yuhibuhum bi fadli kuma za su fahimta daga Allah ta'ala cikin rayukansu za su fahimci har sai ce ma yufhimuhum abinda Allah ya fahimtar da su fadali da fadalatin ai ba kokarin su bane Allah ne ya fahimtar da su kuma da fadalate ba da kokarin su ba to in ka karyata wa ka karyata fadala ko ko shi Allah ko ko a ikon Allah ya fahimtar da bawan shi abin da ya ga dama da wa ka magana kai da Allah hake ba da su ba su kawai kwano ne zuba musu an kai to wanda ya zuba da abin da aka zuba yanzu shi an magana gaddama ka an zuba zuma ka ce kare aka ba zuma ba ne kaga ai ba gaddama zai yi da kai ba sai ya dogo in ce lasa ka jiya Allah ya zuba ka ce ba shi ya zuba ba sai a tambaye Allah Allah kai ka zuba an ya ce i to kai kuma ma wata gwadarka to ya ce wannan ma'anar ta zahiri bai hana da an tabbatar da ita ga zahiri bai hana kuma su fahimci wani abu wanda Allah ya jewa musu a cikin rayukansu bi fadlihi da fadalati ita kuma ka san fadala ba a tambayar dammi ba a tambayar saboda kawai Allah ya ga dama ya bayar shine ad-da'ira fadliya ba sharadi ba zawalul mali ba wata hujja kawai Allah ne ya ga dama yayi to Allah zaka tambaya ko kowa wa yaftahu abinda Allah ya buɗa shi ala qulubihim ga zukatan sufaye bi rahmatihi da rahmatai wa minnatihi da baiwatai ila shehu yace da unzur jawa da kace ka dubi jawal ma'ani daga cikakken bayanin da shehu tijani dangane ga fahimtar sufaye ga ayoyi da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka nuna baiwa ta Allah da rahama ta Allah da fadala ta Allah alhamdulillah
صلاة الفاتح
صلاة الفاتح